أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من ملحة الإعراب زام تاشي باب ما لا ينصرف babi ne da yake magana akan abubuwan da ba sa sarrafuwa sunaye ne wanda ba sa sarrafuwa abin da ake nufi da suna wanda baya sarrafa shine sunan da baya yin tanwini shine wasla guda biyu a sama ko a ƙasa shine tanwini sannan kuma baya kisra to shi ake kira sarrafuwa ba zai yi tanwini ba ko ba zai yi kisra ba duk inda ka an ce ismu la yansarifu to ana nufin ba zai yi tanwini ba ba zai yi kisra ba ba wai duka wasulan ne ba zai sarrafu ba ina fatar an fahimta to shine yace haza wa fil asma'i ma la yansarif fajarruhu ka nasbihi la yaktalif wa laysa lit tanwin fihi wa dakhalu li shibhihi al fi'l alladhi yastasqalu a haza wa fil asma'i ma la yansarif fajarruhu ka nasbihi la yaktalif haza yace wannan hukuncin da ake maka fa fil asma'i haza fil asma'i ma la yansarif wannan hukunci a cikin sunaye ma la yansarif wanda ba sa sarrafuwa fajarruhu to jarrar wannan sunan shine wasalin da zai a kasa ka nasbihi kamar nasabarsa ne la yaktalif baya canzawa da nasabarsa da nasbihi shine nasabar da zai wasalinsa da zai kina a kasa a a sama to kamar jarrasa ne layak talib ba zai canza ba to shi ake kira ismul layan sarifu kamar ka ce waji a yau mai sai ka ce bi jahannama kaga an ce bi a matsaya ce bi jahannami sai ce bi jahannama ko irin su izhab ila fir'auna an ce ila a matsayin a ce ila fir'auni sai ce ila fir'auna shi yasa ce maka fajarruhu jarrasa kan nasbihi kamar nasabarsa ne layak talib ba zai saba ba e jarrasa kamar nasabarsa ne in yana neman jarra ma to sai kai nasaba wale salit tanwini fihi madakalu wale salit tanwini to kaji magana ta farko abu na biyu wale salit tanwini fihi madakalu tanwini ba shi da mashiga a ciki baka ta wajen ce fir'aunan a qur'ani ba ko ibrahiman to duk wannan ismul layan sarif ne duk sunan da ba zai sarrafa ba to baya yin tanwini shine wale salit tanwini fihi madakalu babu mashiga a cikin tanwini ga sunan da baya sarrafuwa lishibhihi alfi'la saboda kamannin da yake yi da fi'ili allazi yustasqalu wanda ya kasance mai nauyi sunan da baya sarrafa to yayi kama da fi'ili ne kasan shi fi'ili shi ma fi'ili baya yin tanwini kuma baya yin kisra saboda haka suna wani lokacin in kaga suna baya sarrafa to kamanni yake yi da fi'ili wani lokacin kuma in kaga suna baya sarrafa kamanni yake yi da harafi shi ma harafi baya sarrafuwa saboda haka za ka kalli za a ga abubuwa da yawa suna yake hadawa ya zama layan sarifu yakan hada abubuwa ne wani yakan hada illa biyu kafin ya zamuto a malayan sarif wani lokacin kuma wani yakan hada illa daya illa dayar kuma sai ta zamto a matsayin kamar illa guda biyu ina fatar an fahimta eh shine misaluhu af'ala fi sifati ka qawlihim ahmaru fi shiyahi a misaluhu af'ala fi sifati ka qawlihim ahmaru fi shiyahi fi shiyati misaluhu misalinsa shine af'ala suna sai yazo a matsayin af'ala kaga af'ala au ne na fi'ili af'ala fi sifati a cikin siffar sai suna ya zamto siffa ce af'ala ka kaulihin kamar faɗin laraba ahmaru kaga yana ma'aunin af'ala fishiyaci a cikin siffa shi yasa irin sa af'ala suna irin sa ahmadu eh shine af'alu sai ka ce ahmadu sai ka ce ja'a ahmadu kaga ka masa rufuwa ra'aitu ahmada kaga ka masa fata amma in ka ce marartu sai ka ce bi ahmada in an tambaye ka bisa ba ce bi ahmadi ba sai ka ce saboda yana kama da fi'ili saboda yana ma'aunin af'ala irin su ahmaru sai ka ce ja ahmaru ra'aitu ahmara marartu sai ka ce bi ahmara to kaji dalili na farko da ba zai sarrafa ba saboda yana ma'aunin af'ala kuma af'ala ma'auni ne na fi'ili irin su a hasana shi yasa qur'ani zaka ja ce wannan fa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha kaga bi ahsana kuma an sa bi ba ce bi ahsani ba sai aka ce bi ahsana minha kaga anan ya sarrafu amma ko wani wurin sai kaji an ce bi ahsanil lazi bi ahsanil lazi shi kuma saboda an yi irafarsa ne ba shi muke magana a yanzu ba ina fatar an fahimta to anan mun samu abu ɗaya da yake so ya hana ya yake hana suna sarrafuwa shine irin ba af'ala shine irin su ahmadu irin su ahsana irin su ahmaru to dukan wannan sunan yana ma'aunin af'alu ne shi yasa ba zai sarrafa ba saboda me yana ma'auni na fi'ili shi kuma dama al'adar fi'ili baya yin tanwini baya yin kisra baya tanwini baya yin kisra saboda haka duk sunan da ya kama da fi'ili ta wannan siffa ma'auni na af'alu to ba zai sarrafa ba in an tambaye ka me yasa bai sarrafa ba sai ka ce saboda yana kama da fi'ili ne a ma'auninsa ahmadu za a gaba zai sarrafa ba to kaji ya gaya maka ma'ana ta abu na farko abu na gaba au ja'a fi wazani mislu sakara au wazani duniya au misali zikira au ja'a fi wazani ko kuma suna ya zo a ma'auni na misalu sakara sai suna ya zamto a ma'aunin sakara sakara au wazan duniya ko kuma ya zamto a ma'auni na duniya au misalin zikira ko kuma ya zo a misali na zikira in ya zo a irin wannan to shi ma za ka ga ba zai sarrafu ba irin su a wazan sakra da duniya to za ka ga shi ma baya sarrafuwa sakra sai ka ji ƙur'ani yana cewa a tahsibuhum jami'an sai a ce wa qulubuhum sai a ce shatta shatta kaga sakra shatta to abin da yasa ba zai sarrafu ba saboda yana ma'aunin sakra ne da a ce zai sarrafa sai a dai a ce shattan ko kaji qur'ani ya ce fataral qauma sai ce fataral qauma fiha sai a ce sar'a sar'a fataral qauma fiha sar'a ka gani shi ma ka gani sakra sar'a ba ce sar'an ba daman tarwini a yi rashin sarrafuwa shine matsala guda biyu to ina fata an fahimta to shine to sunayen da suke irin wannan ma'aunin to suma ba za su sarrafa ba yace awwazani fa'alana allazi mu'annasa fa'ala fa'ala kasakrana fakuzma anfusu yace awwazani fa'alana allazi mu'annafu fa'ala sakrana fakuzma an fusu, an wazani fa'alana, sannan sunan da yake ma'aunin fa'alana, allazimu annasa wanda ya kasance mace, allazimu annasa wanda ake, ake matantar da shi. Fa'ala in ka kalla za ga kamar sakara ne, sakara ne, amma sai ka matantar da shi, kamar sakarana sai ka ce sakara, ka kame da shi kamar siffar mace. in ka kalla sakara in ka ce fa'ala an wazani fa'ala al-mu'annasa shine irin su sakara irin su gababa to irin wannan duk ba su sarrafu ba irin su sarha duk wannan ba su sarrafu ba shine aw manan fa'alana allazi mu'annasa fa'ala ka sakaranu kamar irin su sakaranu sunan da yake ma'aunin sakaranu shi ba zai sarrafu ba fa kuzma anfusu ka rike abin da nake gaya maka sakaranu sai ka ce ja'a sakaranu sakaranu kamar na mai maye sakaranu ja'a sakaranu kaga ya sarrafa ai kaga kaga yi rufu'a ra'aitu sakarana amma in ka ce marartu sai ka ce bi sakarana za ga shi ma ba zai kisra ba saboda sakarana irin su sakarana irin su gababana irin su adashana sai ka ce ja'a adashanu ra'aitu a ɗashana marartu bi a ɗashani na mai jin kishirwa irin su gababana sai ka ce ja a gababanu kaga yayi rufu'a ra'aitu gababana na mai fushi kenan ya fita marartu bi gababana in an tambaye ka me yasa gababanan bai kisra ba sai ka ce saboda ai yana ma'aunin sakarana ne eh saboda kuma in aka mai da shi ma'annata ma shine mu'annasatun fa'ala in an mai da shi sakara shi ba ba zai sarrafa ba in an mai da shi gaba ba shi ba zai sarrafa ba shine irin ma'aunin sakranu irin su shaidanu ko irin su shaidanu shi ma ba zai sarrafa ba in ba wani dalili ne kama ba shi ne fa kuzma an fasu awwazana fa'ala'a wa af'ila'a kamisla ahsana'a wa anbiya'a awwazani fa'ala'a ko kuma suna ya zamto a ma'aunin fa'ala'a fa'ala'a aw af'ila'a ko kuma suna zamto a ma'aunin af'ila'a kamisla hasana'a shine fa'ala'a shine kai irin sa hasana'a sai ka ce ja'a hasana'u ra'aitu hasana'a marartu bi hasana'a to ita ba za ta sarahu ba saboda mi tana ma'aunin fa'ala'a ko kuma af'ila'a shine irin su anbiya'u anbiya'u to shi ma baka ji an ce anbiya sai ka ce ila anbiya'a ila anbiya'a to shi ma ba za a sarrafa shi ba saboda mi af'ila'a ne shi wani wanda yake ma'aunin af'ila'an shi ne shi ne to ba zai sarrafu ba shi ba wannan duka ba sa sarrafuwa ba sa yin kisra awwazani masna wasu lasafil adad fa asgi ya sahi ila qawli sadad yace awwazani masna wasu lasafil adad fasgi a ya sahi fi qawli sadad yake cewa awwazani masna ko kuma suna ya zanto alawaza ne masna shine masna suna kiransa adil daidaitawa a matsayin ka ce isnani isnani sai ka ce masna bibbiyu a matsayin ka ce salasatu salasatu sai ka ce sulasa uku uku to duk sunan da aka daidaita shi aka mai da shi alawaza masna to irin su masna shi yasa can zaka ji Qur'ani ya ce fankihu ma tabalakum minan nisa'i an ce kaga an ce minan nisa'i ka gan shi da kisra ko sai a ce masna kaga ba a masa kisra ba wasu lasa shi ma mai kisra ne ba amma ba a masa ba waru ba sai ka ji shi ma an ce waru ba a to duk wannan abin da yana sarrafa saboda sun zo a ma'auni ne na daidaitawa a matsayin a ce masna a matsayin a ce isnani isnani bibbi bibbiyu a matsayin a ce salasatun salasatun uku uku a matsayin a ce arba'atun arba'atun hudu hudu ko arba'u arba'u amma sai aka ce masna bibbiyu kaga an daidaita shi masna din a matsayin a ce isnani isnani ne sulasa din a matsayin a ce salasatun salasatun ne waruba din a matsayin a ce arba'atun arba'atun ne to tunda aka daidaita shi ya zama abu daya to ba zai sarrafa ba shi yasa fa yanki ma da balakum minan nisa'i sai aka ce masna masna din a mahallin kisra yake wasu lasa shi ma a mahallin kisra yake ba zai sarrafu ba ne wa ruba'a shi ma a mahallin kisra yake can ma da Allah yake magana a game da mala'iku wanda ya ce uli ajnihatin sai aka ce masna wa sulasa wa ruba'a su ma masna akwai mala'iku masu tuffuke masna bibbiyu a matsayin a ce isnani isnani sai aka ce masna kawai bibbi bibbiyu kaga daidaita shi da aka shi sabon sira wasu lasa a matsayin a ce salasatun salasatun ko salasa salasa sai a ce wasu lasa shi ma daidaita shi da aka yi sa waru ba a to shi ma abin da ya hana shi kenan shi yasa ce an wanzan ne masana wasu lafil adad a cikin adadi fazgi a ya sahi ya kai dan uwana ka karkata ila qauli sadad zuwa ga qauli zance wanda ke shine na daidai yace wa kullu jami'in ba'da sanihi alif وهو كماسي فليس ينصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال آه. إمام الهدي يتي وكل جميع har yanzu yana gaya maka kalmomin da ba za su sarrafu ba kuma kar ka manta an ce abu ba zai sarrafu ba zai yi kisra ba ba zai yi tanwini ba wa kullu jami'in dukkanin wani jami'i ba'ad sanihi bayan harafin sa na biyu alif alifi ne mana kalma ce mai harufa guda hudu na uku alifi ne shine ba da sanihi da aka kawo harafin farko aka kawo na biyu na uku sai aka ajiye alifi to shi ma ba zai sarrafu ba jam'i amma shine wa kullu jam'in dukkanin wani jam'i ba da sanihi ali bayan na biyunsa sai aka samu alifi bayan na biyunsa eh wago kuma siyu sai kuma wannan abin sai zama kumasi wannan sunan sai zama kumasi mana harufansa biyar ne falaisa yansarif to ba zai sarrafa ba kamar ka tambaya mai kenan yaya kamar yaya yace wa haka za in zada fil misali hakan nan ma fa in ka kara cikin misali ko da ya kai su dasi in dai aka samu harafi daya na biyu na uku aka samu alifi to ko ruba'i ne ko kumasi ne ko su dasi ne to dole sai dole ba zai sarrafu ba nahu kamar ka ce dananira sai ka ce ra'aitu sai ka ce ila dananira kaga da nadira in ka kalli harafi daya kaga dalu kaga nunu kaga harufa biyu kaga na uku kaga ya zama alifi ko ya zama alifi na uku to wannan abin yasa ba zai sarrafa ba shine wa kullu jam'in ba da sani sai kamar dinar ne ai dinar kaga dinare jam'in sai ka ce dananira to tunda bayan harafi na biyunsa na uku sai aka samu alifi ne to shi ma ba zai sarrafa ba dananira bila iskali yace wannan hukuncin da yake gaya maka babu rikici a ciki shine sai kaji Allah na faɗa a Qur'ani laqad nasarakumullahu sai aka ce fi mawadina kasiratin kaga an ce fi sai a ce mawadina ba a ce mawadini ba in ka kalli mawadina in ka kalli mun jaye wau zaga harafi na ukun alifi ne harafi na ukun alifi ne kaga kuma sai aka samu harufa guda biyu kaga wannan kumasi ne ma harufansa guda biyar ne mawadina kaga mawaɗina to alifi sai zama shine harafi na uku to wannan abin ya hana shi sarrafa ko da wata zama zai tambaye ka yace laqad nasarakum la fi mawaɗina me yasa mawaɗina ba sarrafa sai ka ce ba zai sarrafu bane saboda in ka kalla in ka kirga harafin farko na biyu to na uku alifi ne a gurin to wannan alifin na uku shi hana shi sarrafuwa to kaga wannan kuma sai kenan nan kuma can sai ka ji Allah ce ya amalu lahu ma ya sha'u sai ce min mahariba wata masila an sa min wanda take kawo kiran amma ce min mahariba shi ma nan koda za ta tambaye ka me yasa bai sarrafu ba to in ka kirga mahariba kaga mun mimu kaga ha'i kaga ha kaga na uku alifi ne to kaga shi ma wannan kaga wannan shi sudasi ne ma harufan sama guda shida ne amma tunda in ka kirga harafin farko na biyu na uku sai a samu alifi to wannan abin shi hana shi sarrafuwa wata masila wata masila kaga da aka ce min mahariba sai a ce wata masila ba ce wata masili ba kaga shi ma in ka kalla kaga ta mimun to kaga harafi na uku alifi ne kuma shi ma in ka kalla za ga sudasi ne shi ma harufansa guda shida ne to duk sunan da yake irin kan wannan ma'aunin duk sunan da yake kan irin wannan ma'aunin to shi ma ba zai sarrafa ba ba zai sarrafa ba ba zai kisra ba ina fatar an fahimta yace fa hadhihi al-awzanu laysat tansarif fi mawdinin ya'rif hadha al-mu'tarif yace wa fa hadhihi al-awzanu laysat tansarif fi mawdinin ya'rifu hadha al-mu'tarif yace fa hadhihi al-awzanu su waɗannan awzan ma'auna fa hadhihi al-awzanu waɗannan ma'auna da aka gaya maka a baya shine wani irin ma'aunai irin ma'aunai da aka gaya maka irin masu alifitta a wannan masu wannan kamar irin su sakaranu irin su sakaranu ko irin su fa'alanu da makamantansu irin su adalu daidaituwa abubuwan nan da aka gaya maka gaba ɗayansu su ne abubuwan da aka gaya maka yanzu to fa hazihir auzar waɗannan ma'aunan gaba ɗaya laysat tansarif ba su kasance suna sarrafuwa ba duk sunan da aka ɗauka a wannan aka ɗora a wannan ma'aunin to za a ga sunan ba zai sarrafa ba fi mauɗinin a gurare daban-daban shine fi mauɗinin a gurare ya arifu haza al-mu'tarif al-mu'tarif mutumin da ya san gaskiya ya arifu haza ya san wannan hukuncin ma'ana wannan hukuncin duk mai san gaskiya ya san haka yake ya baka ma'aunai daban-daban har da ma'auni irin su ga tumin ta haljimoi irin su da nanira irin su tamasila za ga irin su su irin su ne an daura za ka ga irin su masajida ma za su hau irin su masajida yace to to ya gaya maka ya gaba maka wannan yace wa kullu ma ta'anisuhu bila alif fa hawa idza urifa ghayru munsarif تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أم سؤاد in wa in yakum mukaffafan ka adadin fasarifu in shi'ita ka sarfi sa'din yake cewa wa kullu ma ta wa kullu ma ta'anisuhu bil alif wa kullu ma ta'anisuhu duk sunan da ya zamto ta'anisin sa an mai da shi mace ne bila alif ko ba tare da an sa masa alifi ba fahuwa to irin wannan sunan iza urrifa idan aka mai da shi suna mu'arrafi ba na kira ba gairu munsarif to wannan sunan ba zai sarrafu ba duk sunan da aka mai duk sunan da yake suna ne na mace shine wa kullu ma ta'anisuhu duk sunan da ya zanto ta'anisin sa bila alif ba alifi aka samu sa bai zama suna na mace fa huwa iza urrifa to wannan sunan idan aka mai da shi mu'arrafi aka mai da shi suna mu'arrafi ba na kira ba gairu munsarif ba zai sarrafa ba amma an mai da shi na kira zai iya sarrafuwa kuma insha Allah za mu bada misalin a gaba taqulu haza dalhatul jawwadu zaka ce haza dalhatul jawwadu baka ce haza dalhatun ba to kaga dalhatu kaga suna ne na mata dalhatu suna ne na maza amma a sigar sunan kamar sunan mace ne suna ne a sunan ta'anisi ne sunan macen suna da saboda dalhatu an sa masa takuri irin su dalhatu irin su usamatu kaga suna ne irin su suraqatu to duk irin wannan sunan da yake da ta ta mata amma ko ba sunan matan bane shine ta alisuhu bila alif ko kuma ya zama sunan matan ne amma babu alifin a jikinsa shine irin su kamar Zainabu irin su Su'adu da makamantansu kaga duk suna ne na mata ko ba tare da an sa masa alifi ba to shine wa haka za dalhatu wanda ta kula kace ha za dalhatul ha za dalhatul jawadu wannan shine dalhatu al jawadu mai yawan kyauta to kaga dalhatu kaga bai tanwini ba wa mislu kamar kace atat zainabu zainabu ta zo a matsayin kace atat zainabun to tunda suna ne na mata ko ba a sa masa alifi ba sai kace atat zainabu ba ka masa wannan ba am su'adu ko kuma su'adu ita ba ka ce su'adun ba saboda mi saboda ta'anisi ne bila alifi saboda haka wa in yakun eh wa in yakun wa in yakun mukaffafan kada adin fasarifu in shi'ita kasarfi sa'adi a wa in yakun mukaffafan idan suna ya zamto mukaffafi eh wa in yakun mukaffafan in suna ya zamto mukaffafi ma'ana tsakiyarsa akwai dauri shine mukaffafa ka da'adin kamar irin su da'adi kaga da'adi kaga tsakiyarsa an daure shi to irin wannan zaka iya sarrafa shi saboda mi mukaffafi ne irin su mi irin su hindu zaka cewa ja'at hindun ra'aitu hindan marartu bi hindin to zaka iya sarrafa shi duk da suna ne na mata ko ba a sa masa alama ta mace ba ba a sa masa alifi da yake na mata ba to amma tunda mukaffafi ne zaka iya sarrafa shi ko ba ya iya sunan mata ba ko suna na maza ne ma gashi zai kaji Allah ce inna awhayna ka wa awhayna ila nuhin tunda kaga shi ma kaga da'adu kaga nuhu ko irin su hindu nuhu zaka shi ma tsakiyar sa dauri ne to za iya sarrafa shi sai kaji Allah inna awhayna kama ila awhayna sai a ce ila nuhin kaga an sarrafa shi ko da zai tambaye ka ce me yasa aka sarrafa nuhu sai ka ce ai tsakiyar sa ai mukaffafi ne fasarifku in shita to sunan da yake irin wani in ka so sai ka sarrafa shi ka sarfi sa'adi kamar da ka sarrafa sa'adu kamar da ka sarrafa sa'adu sai ka ce ja'a sa'adu ra'aitu sa'ada marartu bi sa'adi saboda me saboda mukaffafi ne in kana so sai ka sarrafa shi eh kuma in ka kalla suna wanda yake na ta'anisi in ka kalli sunayen garuruwa yawanci sunayen garuruwa ma ai za ga sunan gari za ga macen suna ne kamar irin su misra ai suna ne na mace amma ba sa masa alamar mace ba sai ka ji ƙura'an ya cewa bi misra buyutan bi misra ba a ce bi misri ba ko a ce wada kulu misra insha Allahu amini ka gani to shine to irin wannan ma duka za ga ba a sarrafa su ba saboda me saboda sunaye ne na mata yace wa ajir ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل كقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب to wannan fa a imamul hariri kusan baya fa zai dan koma da mu ya sake ba mu misalin karatuttukan da muka taho yana daga cikin gwaninta ta imamul hariri yana da tsari mai ƙarfi wajen koyarwa waɗannan karatukan da aka kana kamar an gama su to zai dan dawo da kai baya wannan baitin da za a karanta yanzu yana da alaka da karatun da aka yi a baya wa'ajir ka gudanar da ma ja'a abin da ya zo wazanil fi'ili a bisa ma'auni na fi'ili ai a baya mun yi magana wasu sunaye da suke ma'aunin fi'ili ko to wa ajir ka gudanar da ma ja'a bi wazan fi'ili abin da yazo a bisa ma'aunin fi'ili majarahu to shi ma ka gudanar da shi a bisa ma'auni na fi'ili din shine majarahu shine fi'ili baya yin kisra baya yin tarwini shine to ka gudanar da shi magudana majarahu magudana irin ta fi'ili fil hukumi a cikin hukunci bigairi fasali ba tare da ka rarraba tsakani ba shine bigairi fasali ba tare da rarrabewa ba faƙaulihim Ahmadu, faƙaulihim Ahmadu, faɗin larabawa in suka ce wa mai suna faƙauluhun faɗin larabawa Ahmadu, in suka ce wa suna Ahmadu, to mislu azhabu in ka kalla Ahmadu kamar azhabu ne, kaga fi'ili mudari ne, kaga Ahmadu ina yin godiya, kaga ya zama fi'ili, mislu azhabu, azhabu ina tafiya. to kaga duk wannan baka sarrafa shi ba in ya zama sunan mutum Ahmadu ne sai ka ce barartu sai ka ce bi Ahmada saboda mi saboda ma'auni ne na fi'ili inda za a samu sunan mutum asahabu ina tafiya in aka sa ka ce marartu bi asahaba shi ba ba za ka masa kisra ba ka kaulihim kamar faɗin larabawa tagalibu akwai kabila a wanda ake ce musu banu tagalibi banu tagaliba to tagalibu shi ma ba a sarrafa shi sai ka ce marartu bi tagaliba na haɗu da banu tagaliba me yasa baka sarrafa shi saboda tagalibu ai fi'ili kamar mudari'i ne kamar fi'ili fi'ili ne mudari'i zaka ce galaba yayi rinjaye ne ya galibu yana rinjaye sai ka ce tagalibu tana yin rinjaye to kaga ya zama fi'ili ne yasa ba za a sarrafa shi ba mislu tadribu in ka kalli tagalibu kamar tadribu ne to wannan abin yasa ba za a sarrafa shi ba sai a bashi haka wa in udilta kaga wannan karatu yana da alaka da karatunmu na baya kenan ko yana da alaka da karatunmu na baya wa in udilta in mutum bai gano a baya ba wataƙila anan ya gano to wannan shi ma karatun fa yana da alaƙa da karatun baya a kula da kyau ya ce wa in udilta fa'ilan ila fu'al lam yansarif mu'arrafan misr zuhal ya ce wa in adilta fa'ila wa in adilta idan ka mai da fa'ilan ka mai da sunan da yake ma'aunin fa'ilu ila fu'al ka mai da shi ma'aunin fu'alu fa'ilan ne sai kame da shi fu'al lamiyan sarif to irin wannan sunan ba zai sarrafu ba lamiyan sarif mu'arrafan lamiyan sarif ba zai sarrafu ba mu'arrafan matukar kame da shi suna mu'arrafi ba na kira ba misalin zuhal kamar irin su zuhal daga zuhalu kamar zahilu ne kaga in ka kalli zuhalu asalin sunan zahilu ma'ana wanda ya darje wanda ya goce kaga fa'ilu kaga zahilu shine wa in adilta fa'ila idan ka mai da sunan da yake ma'aunin fa'ilu kaga zahilu ne sai aka ce zuhalu duk da akwai sunan tauraro zuhal ko to shi ma zuhal din ba zai sarrafu ba saboda asalin sa zahilu ne ila fu'al sai ka mai da shi fu'alu shine zuhalu to lam yansarif mu'arrafan ba zai sarrafa ba matukar ka mai da shi suna mu'arrafi ba na kira ba misalu zuhal shine irin su zuhalu to duk sunan da ya zamto fa'ilu ya zamto fa'ilu sai ka mai da shi fu'alu to shi ma ba zai sarrafu ba a wannan yanayi shine kamar zahiri a ce zuhalu eh to shi ma ba zai sarrafu ba eh to duk sunan da ka masa haka ba zai sarrafu ba har irin su umaru duka anan aka wannan irin su umaru duka daga wannan fu'alu ne irin su umaru irin su fu'alu ne su ma gaba ɗaya eh to wannan ya gaya maka dalili dalili na gaba kuma abin da zai hana suna sarrafa ya ce wal a'jamiyu musulmi ka'ila kaza kafil hukumi isma'ila a ya ce daga cikin abin da zai hana suna sarrafuwa wal a'jamiyu sunan da ya zanto ajami in dai suna ya zama ajami ma'ana ba sunan larabawa ba ne to sunan ba zai sarrafa ba misal mika'ilu kamar irin su mika'ilu mika'ilu asalin ba balaraban suna ba ne mika'ilu kazaka haka yake fil hukumi a cikin hukunci wa isma'ilu irin su isma'ilu duk za ka gani ba ka taɓa ganin mika'ili li ba ba ka taɓa ganin isma'ili ba kaga wa ma'uzuzila ila Ibrahima kaga sai aka ce Ibrahima saboda Ibrahima ajamin suna ne wa Isma'ila Isma'ila shi ma ajami ne wa Ishaqa kaga shi ma Ishaqa ajamin suna ne wa Yaquba ba ce wa Yaqubi ba kuma ga ila ba ce ila Ibrahimi ba saboda me in an tambaye ka me yasa Ibrahima aka ce ila ibrahima sai ka ce matsalarsa guda biyu ne matsala ta farko suna ne alami matsala ta biyu kuma ajamin suna ne matsaloli biyu ne suka hana ibrahimu sarrafuwa wa haka zal asmani hina ruki wa haka zal ismani hina ruki ba tarkiba masjin nahwa ma'adi kariba wa haka zal ismani hakan nan sunaye guda biyu su ma ba sa sarrafa hina ruki ba lokacin da kai tarkibin su ka ɗauki sunaye guda biyu ka mai da su sunan abu ɗaya to su ma ba za su sarrafa ba tarkibu masjin ka musu tarkibul mazaji abinda ake nufi tarkibul mazaji shine ka haɗa sunaye guda biyu su bada sunan abu ɗaya kamar yadda turanci suke cewa confound noun tarkibu mazaji nahwa ma'adi kariba kamar irin su ma'adi kariba kaga ma'adi daban kariba daban sai aka haɗa su gaba ɗaya sai suka bada sunan abu ɗaya to sai dai ka ce marartu bi ma'adi kariba marartu bi ma'adi kariba in aka tambaye ka me yasa ma'adi kariba bai sarrafu ba sai ka ce matsaloli guda biyu yake fama da su matsala ta farko dai alami ne matsala ta biyu kuma tarkibul mazaji ne tarkibul mazaji ne to shi yasa ba zai sarrafu ba kamar irin su hadaramauta hadaramauta zaka ce marartu bi hadaramauta hadaramauta sunan guri ne amma tunda aka hada su guda biyu to ba zai kisra ba ba zai tanwini ba sai ka ce maratu bi hadaramauta ba ka ce hadaramauti ba irin su sibawaihi duk da shi sibawaihi ma an gina shi ne akan kisra za ka ce maratu bi sibawaihi maratu bi sibawaihi to ba ka ce ba ka taba cewa sibawaihin ba duk da dai gashi shi da kisra sama saboda an gina shi ne ina fatar an fahimta to irin waɗannan gaba ɗaya ba za a sarrafa su ba e wa minhu jaa ala fa'alana ala tilafi qa'i fa'ihi ahyana wa minhu haka yana daga cikin sunan da ba zai sarrafa ba ma jaa shine sunan da yazo ala fa'ala fa'alana a bisa ma'auni na fa'alana ala tilafi fa'ihi a bisa sabanin fassa ahyana wani lokaci ko wanda yazo a matsayin fa'alana shine kamar ka ce gadobana gadobana shine fa'lana ko irin su sakrana shine kaga da fata kenan alatti lafi fa'i ko kuma zaka yi cewa fi'ilana fi'ilana shine irin su imrana sai ka ji an ce suratu ali sai a ce imrana ba shi ali imrani ba saboda alama zanin fa'alana ne zaka cewa fa'alana irin su gababana ko irin su sakarana ko kuma fi'ilana irin su imrana ko kuma fu'ulana irin su usmana to to shine taqulu zaka ce marwan taqulu marwana atakir mana wa rahmatullahi ala usmana taqulu zaka ce marwana ala wazani fa'alana kenan to shi ma ba zai sarrafa ba zaka ce marartu bi marwana ba zai sarrafa ba ata kirmana ya zo wajen kirmana shine fi'ilana to shi ma kirmana zaka ce marartu bi kirmana taqulu marwanu ata kirmana zaka ce marwani ya zo wajen kirmanu to kaga da marwan da kirmanu duba zaka cewa wa rahmatullahi rahmar Allah ta tabbata ala usmana a bisa usman ala usmana ka ce ala kuma ka ce usmana me yasa ba zai sarahu ba saboda fu'ulana ne ala usma ala ala fu'ulana to shine abin da yake gaya maka yace fa hazihi in urrifta fa hazihi in urrifta fa hazihi in urrifat lam tansarif wa ma atamu nakar min hasarif yace fa hazihi waɗannan sunayen da ya gaya maka gaba da shine fa hazihi waɗannan sunayen gaba ɗaya da ya gaya maka in urrifat idan aka mai da su suna mu'arrafi ma'ana aka mai da su suna mu'arrafi sunan yanka lam yansarif ba za su sarrahu ba abin da yasa ka ce usmanu ba zai sarrahu ba saboda alami ne wa ma atamu nakara amma idan sunan ya zamto munakkari wanda ba a san shi ba min ha daga cikin waɗannan sunayen da aka gaya maka gaba ɗaya surif za a iya sarrafa su idan a matsayinsa na suna ne mu'arrafi da kace usmana suna ne mu'arrafi na yanka ne an san wani mutum ne in mutum sun kai dubun kace usman an san wanda kake nishi da aka ce marwana suna ne na wani mutum wanda an sani da kace kirmana suna ne na wani mutum duk an sani to tun daga nan har farkon bai babi da muka zo muka ce sunayen nan ba sa sarrafuwa to fa hazihi gaba ɗaya tun daga farkon babi har zuwa nan in urrifat in aka mai da suna mu'arrafi lam yansari ba zai sarrafa ba wa ma atamuna karan amma sunan da yazo munakkari mai na kira min ha daga waɗannan sunayen surif za a iya sarrafa shi in dai zama munakkari kamar ka ce ra'aitu usmana na ga usmanu a ka ce marartu bi usmana na handa usmanu sai ka ce wa usmanin akara da wani usmanin kuma daban to kaga tunda ba a san shi ba nan da kace marartu bi usmana na hadu da usman kaga an san wane ne sai ka ce wa usmanin akara da kuma wani usmanin daban to anan za a iya sarrafa shi ko irin su marwana zaka cewa marartu bi marwana na hadu da marwana saboda shi mu'arrafi ne shi yasa da aka ce bi ba a sarrafa shi ba amma sai ka ce wa marwanin akara da wani marwanin daban to anan sai a sarrafa shi ina fatar an fahimta wa in araha alifun wa lamu fama ala sarifuha malamu wa in araha alifun shi irin wannan suna wanda aka ce maka baya sarrafa wa in araha alifun idan alif ta bujiro masa wa lamu da lami shine alif lanjaye kenan sai ta bujiro masa a farko fama ala sarifihi malamu fama malamu babu wani zargi ala sarifihi ga wanda ya sarrafa sunan yanzu muka ce ba za a sarrafa sunan da yake ahmadu ba ko muka ce ba a sarrafa Ahmadu ba amma in ka zo ka ce al-Ahmadu al-Ahmadu ka sa masa alif da lanja to zai sarrafa sai ka ce ra'aitul ja al-Ahmadu ra'aitul ahmada marartu bil ahmadi in dai ka sa masa alif da lanja to zai sarrafa duk sunan da aka ce maka ba zai sarrafa ba sai ka sa masa alif da lanja to zai sarrafa in ka sa masa alif da lan jaye to zai sarrafa ko da suna kaji an ce maka ba a sarrafa ba ya sarrafuwa to in ka sa masa alif da lan jaye zai sarrafu eh kamar me misalin irin wannan kaga a sai qur'ani kaji ya ce wa antum akifuna fil masajidi fil masajidi kaga masajid yana daga cikin sunayen da ba za su sarrafu ba ba saboda me sigatu mun ta harjumu'i ne a baya muka ba da misalin cewa duk sunan da suke irin wannan ma'aunin ba sa sarrafuwa irin su dananira irin su tamasila irin su masabiha amma ba sa sarrafu ba amma in aka sa masa alif da lanja sai ka ce wa antum akifuna sai a ce fil masajida amma idan ba a sa masa alif da lanjaye ba masajida sai ka ce fi masajida fi masajida nan ma da aka ce lagari ka lagana lin sanai aka ce fi a hasani ta ƙauye fi a hasani ta fi a hasani ta ƙauye saboda shi kuma an raba shi ne to wannan da aka ce maka gaba ɗaya ba su sarrafu ba in ka sa wa suna alif da lanja to zai sarrafu yace wa haka za ta surifu bil idafa hakan nan suna zai iya sarrafuwa bil idafa in ka raba shi zuwa ga wani nahau kamar ka ce saka bi aɗaya bidiyafa saka ya yi kyauta bi aɗaya bidiyafa da mafi daɗin liyafa abincin bako kaga bi aɗaya bi in ka ɗauki aɗaya bi ai ma'auni ne na fi'ili ma'auni ne na fi'ili in ka ɗauki irinsa aɗaya bi za ga ma'auni ne na fi'ili kamar irinsu ahmadu ne bi aɗaya bi ko irinsu ashkuru ne amma tun da ka ɗora shi a ma'auni na fi'ili ka raba shi sai ka ce bai aɗa ya babu yafi da mafi daɗin liyafa tun da ka jingira shi to sai ya sarrafa shi ne laƙari ka laƙana lisani ya ake fi a hasani ta ƙauye a mafi kyan tsari to tun da ka raɓa shi zuwa ga wani suna to zai zai sarrafu ya ce walaisa masarufan min albiqa'i illa nawahin ji'ina fi sama'i walaisa masarufan min albiqa'i walaisa masarufan suna bai kasance mai sarrafuwa ba min albiqa'i daga sunan gurare in dai sunan guri ne baya sarrafuwa illa nawahin sai wasu nahiyoyi daban-daban ji'ina wanda suka zo fi sama'i a cikin yadda aka ji larabawa suna faɗa dama ana cewa kiyasi shine abin da kiyasi na ilimi ba ana cewa kuma sama'i yadda aka ji larabawa suna faɗa to akwai wurare daban-daban wanda larabawa an ji suna faɗan su a haka shine walaysa masarufan min albiqai in dai sunan guri ne to baya sarrafuwa in dai sunan guri ne to baya sarrafuwa sai dai wasu gurare da aka ji larabawa suna sarrafa suna faɗan su nahu hulainin wa minan wa badarin wa dabiqin wa wasidin wa hijr wa hijri nahu hulainin kamar irin su hunainu hunainu sunan guri ne sai kaji qur'ani ya ce wa yawma hunaini wa yau mahunainin to larabawa ne aka ji suna sarrafa su amma ba dan larabawa ne aka ji suna faɗa ba to a ka'ida ba a sarrafa su ba saboda sunan guri ne wa minan irin su minan kaga shi ma an masa tanwini ko wa badarin irin su badarin wa dabikin irin su dabikin wa wasidin irin su wasidin wa hijiri da irin su hijiri to duka an ji larabawa ne suna sarrafa su shi yasa aka sarrafa su amma a ka'ida ba za su sarrafu ba amma tunda laraba suna faɗa to shikenan sai ga haka qur'ani ma ya zo sai ka ji Allah yana cewa laqad nasarakum Allah bi badarin sai ya sarrafa shi da laraba suka saba faɗa saboda shi qur'ani inna anzalna qur'anan arabiyyan ne daman shi qur'ani ba larabe ne wajaizun fi sana'atil fi sana'atil shi'r salif an ya arifa sha'iru ma la yansarif wajaizun fi sana'atil shi'r salif an ya sharifa sha'iru ma la yansarif wajaizun abu ne da yake ja'izi ya halatta fi sana'atil shi'r salif a cikin aiki irin na waka shine fi sana'atin shi'irin salif a cikin aiki irin na sarrafa waka mawaki an ya sarrafa sha'iru sha'iri ya sarrafa malayan sarif abin da baya sarrafuwa su mawaka an ba su dama su sarrafa abubuwan da ba a sarrafa su idan mutum ya duba alifiyar tasayudi ta ta nahau wanda muke ce mata farida in ka kalli alifiyar tasawidi farida in ka kalli can kusan karshe karshen ta imamu sawidi ya kawo babi guda akan abubuwan da suka halatta sha'iri ya yi amfani da su wanda kuma in kai rubutu na zube kake bai halatta kai amfani da su ba saboda haka sha'iri shi an ba shi dama ya sarrafa wasu abubuwan da ba a sarrafawa abu ko da ba a sarrafa shi to shi sha'iri an ba shi dama ya sarrafa su kamar yadda zaka ji imrul qais yana cewa tabassar kalili hal tara min za'a'inin kaga za'inin da ya sarrafa ba a sarrafa shi ko kuma wayo ma da kaltul kidra kidar da unaizatin wannan unaizatin din ba a sarrafa shi saboda wasu illoli da sunan yake da shi ba a sarrafa shi amma kaga imrul qais ya sarrafa saboda tsari ne na waka eh wallahu ta'ala a alamu Allah shine masani kuma Allah sa an fahimci karatun saboda wannan babi na malayan sarif kamar da yana daga cikin babobi masu dan wahala duk da ma Allah taimake mu shi malam Imam al-Hariri gwani ne sosai ya ba abin tsari yadda abin zai sauki eh insha Allah Allah ya fahimtar da